الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر لهدي تقوى سقوة جمال الأولى hijira 1446 wanda ya dace da goma ga watan sha ɗaya shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam salam ci gaba da karatu na fiƙihu a cikin wannan littafi mai albarka matnul ashmawi ko matnul ashmawiya na mala abdulbari rahimahullahu ta'ala a wannan darasi shine darasi na tara za mu tashi shafi na goma sha tara muna nan cikin bayani akan sallah mun yi fara'idus sala muka tsaya a ƙarshe za mu tashi sunnonin sallah wa amma sunanus salati malin ya ce amma kaga sunnonin sallah fasna ashara guda goma sha biyu ne wannan abin da ya kawo kenan amma akwai saɓani wajen su karan kansu malikawa don kamar alƙadi yab a littafinsa al'ilam to shi ya kawo cewa sunonin sallah ashirin ne to haka ya kawo su kamar yadda farillan sallah su ma ashirin ya kawo musahabban sallah su ma ya kawo ashirin makaruhai su ma ya kawo ashirin mufsidatu salati su ma ashirin eh to littafin sa al-ilam eh bi hududi qawaid al-islam suna littafin kenan eh littafi ne mai kyau sosai so shi ya kawo sha biyu na farko sai ce a suratu ba'da al-fatihati wato sura da za a karanta bayan an yi fatiha sunna ce kenan inda sura take sunna sharaɗi ya zamo fatiha ta gabace ta fin raka'atul ula ga raka'an farko wasaniyati da raka'a ta biyu su malika a fahimta sun raka'o'i kamar raka'a ta uku ko ta hudu ba a yi mata sura kawai fatiha za a yi kenan ba sunna ne ba a wurin su raka'a ta uku kamar magarib ko raka'a ta uku ta hudu ga ainihin azhar ko la'asar ko isha mutum ya karanta sura bayan fatiha su a wurin su wannan ba sunna bane abinda as sunna shine yin sura ga raka'a ta farko ko ta biyu bayan ka yi fatiha to a kula da wannan akwai amma amma a wasu mazhabobin su sun ce sunna ne gaba ɗaya duk rakawo'in sallah a yi musu a yi musu fatiha eh amma dai abin da ya fi ƙarfi shine rashin yin sura ɗin a yi fatiha kawai da kuma wani zubin in mutum ya yi sura ɗin kuma ba laifi ba ne amma dai duka ruwayen da suka zo to suna bayani ne kan cewa rakawo'in ƙarshe akan taƙaita fatiha ne walƙiyamu haka tsayuwa laha ga karatun sura ɗin nan shi ma sunna ne kenan ba a yin karatun ba a tsaye ba haka wasu rufi ma yusarrufihi asirta karatu a inda ake asirtawa shi ma sunna ne kamar sallah azhar kamar la'asar wannan sunna ne a asirta karatu ko kuma raka'an ƙarshe a bagari ko raka'o'i guda biyu na ƙarshen sallan isha to asirta karatu a waɗannan wuraren sunna ne to su malikawa sun ce adana sirri Eh, mafi ƙanƙantan abin da za ka yi a ce ka asirta karatu shine suka ce an tuharrika lisanaka inda alƙira'ati a ga halishinka yana motsawa lokacin da kake karatu amma ba a jin sauti kai kanka baka jin abin da kake faɗi wannan shine mafi karancin asirtawa in kai ƙasa ga haka to ba karatu kai ba suka ce a'ala sirri shi kuma mafi ƙololuwan abin da ake so na asirtawa shine an tusmi'a nafsaka duna ga irika shine in kana karatu ka dinga jiyar da kanka amma kuma na kusa gare ka beji kaga wannan ya ɗara na farkon to wannan shine abin da suke nufi da asirru fil qira'a in kai karatu kuma na kusa gare ka yana ji to wannan ba asirru bane kai abin da ake kira aljaharu kaga sai kai ba adiya kenan in sallan azhar ce ko la'asar ko raka'an karshe a magarib ko raka'o'i guda biyu na ƙarshe a sallar isha ko dai a ga kana karatu harshe na motsawa da labba da sauransu amma kai karan kanka ba ka ji eh yawwa in harshe bai motsa ba to kaga yanzu zuciya ce ke aiki ka karatun da kake cikin zuciya kake yin shi wannan kuma ba a yi ne a sallah ba a yi ne a sallah yawwa ko kuma ka ɗan ƙara kaɗan amma kai kaɗai ka ji abin da kake faɗi da wani zai zo ya bi ka sallah ya tsaya dama da kai ba zai ji ka ba amma in ya ji ka to ya zama bayyanawa to sai a kula da wannan wal jaharu fi ma yujharu fihi sunna ne a bayyana karatu a inda aka ce a bayyana eh, kamar sallan asuba ko rakawo'i biyu na magarib na farko ko rakawo'i biyu na farkon sallan isha da sauran salloli dai irin su salatu juma'a da sauransu to sunna ne a yi karatun a bayyane sunna ne a yi karatun a bayyane to shi sun ce a jahari ko adanal jahari mafi ƙanƙantan bayyanawa shine an tusumi a gairaka kana karatu amma ga wani a kusa da kai yana ji to shi an mafi ƙarancin bayyanawa amma in ya zan kun bi liman sallah ba ku ji abin da ya kawo to kaga akwai matsala in sallan nan ta bayyanawa ce to kaga an bi ku ƙabliya. wajibi ne ya bayyana bayyana wadda za ta sa ku da a kusa da shi ku ji shi ba dole sai na nesa ya ji ba a ku da a kusa da shi da kuke bin sa a matsayin mamu to ya zamo yana jiyar da ku kuna jin abin da yake faɗi wannan shine adana yawwa mafi ƙanƙanta kenan abin da ba za a yi ƙasa ga haka ba amma in ya zan shi ɗaya ka ji abinsa da akwai irin wa'annan ka bi su sallah baka jin me suke faɗi kaga wanda ya ba liman bane amma a alal jahari sun ka ce la hadda lahu wannan bai da iyaka sai dai kada a daga sauti daga wanda ya wuce gona da iri an gane yawwa karka zo kana karatu a sallah kai ta kwakwal murya sai kowa ya ji wannan ba daidai ba ne dai dan bayyana gwargwado bukata ko gwargwadon waɗanda za su bi ka su ji ko waɗanda ke ɗan nesa da ku ba da nisa ba amma dai a ɗaga ta yadda ɗagawan zai yi ƙarfi sosai kamar mutum kace yana muraja a to wannan ba daidai ba ne eh wannan duk ba komai kaga ai sautin na sifika ne ita ta ƙara masa ba naka ba ne kai in ka ce za ka bayyana shi kamar yadda sifikan ke ɗaukar sa kaga ai za ka wahalar da kanka za ka wahalar da kanka ai wa kullu takbiratin sunnatun dukkanin wata kabbara illa takbiratul ihrami in ba kabbara harama ba to sunnatun sunna ce eh kenan takbiratul ihram mun gabatar a baya ita me farilla ce amma sauran kabarbari to dukkaninsu sunna ne to malamai sun yi saɓani shin kowace kabara a karan kanta sunna ce ko ko duka kabarorin gaba ɗaya a tara su sai a cire ta kabiratul ihram dukkaninsu suke sunna haɗa su eh ibnu habibin ya ce dukkaninsu sunna ne wasu kuma sun ce a'a kowace a karan kanta sunna ce to kuma wannan shi yafi karfi a mazhaba fa innaha fardun ita takbiratul ihrami farilla ce kama ta kaddama kamar da bayani ya gabata wa sami Allahu liman hamidahu da cewa sami Allahu liman hamidahu lil imami gam liman zai faɗi haka wal munfaridi ga wanda ke sallah shi kadai eh wanda ke sallah shi kadai kenan wala yaqulu hal imamu ma'amumu wala ya kulu hal ma'amumu mamu ba zai ce kenan sami Allahu liman hamidahu ko a wurin sai dai ce rabbana wa lakal hamdu shi liman da ke bada sallah sai ya ce sami Allahu liman hamida haka mai sallah shi kadai ya ce sami Allahu liman hamida amma mamu in limamin sai ce sami Allahu liman hamidahu shi kuma sai ya ce rabbana wa lakal hamdu eh amma akwai dusus da ke nuna cewa shi ma mamu ɗin zai ce sabi Allahu liman hamidu a shekul albani in kun samu tamamin minna to ya tattauna wannan matsala cewa mamu ma zai ce sabi Allahu liman hamida akwai nusu da suka nuna haka wal julusul awwal da zama na farko shi ma sunna ne duk da shi ma wasu sun tafi kan cewa wajibi ne akwai waɗannan malaman wazza'idu da yin ƙari na zama ala ƙadar salami wanda ya wuce gwargwadon wanda za a sallame sallah min aljulu sifani daga zama na biyu shi ma sunna ne amma shi wanda za a kimanta sallama a cikinsa to wannan ya gabata farilla ne amma ragowar sauran wanda kila za ka samu ka karanta tafiya da salati da addu'o'i to wannan sunna ne wannan sunna ne an fahimci wannan waraddul muqtadi ala imamihi salama haka waraddul muqtadi salama da mai da sallamar mai koyi ala imamihi akan limaminsa da yake koyi da shi sun ce shi ma sunna ne eh amma wannan sun ce sai ya yi ta abin nan wato sallama ta tahalili sai ya yi taslimu tahalili min salati sai ya yi sallama fita sallah saboda ita wannan wajibi ce sawa'un ga liman ko mamu ko ga kowa to ita in ya fara yanta sannan sai ya ta biyu ta biyun ita kuma sai ya kudurta cewa ya mayar da ita ne akan akan limaminsa to abin da suke nufi kenan waka zalika haka radduhu shi mai koyin nan mayar da sallama sa alaman ala ya sarihi akan wanda ke gefen hagunsa in kana ala ya sarihi ahadun in ya zan akwai wani mai sallah tare da shi a gefen hagun nasa to shi ma ya maida masa sallama inda in wani na hagunka kaga in zai sallame sallah ta tahalili kaga zai juyo wajenka ne to in ya juyo wajenka kamar ya yi ma sallama ne tunda an ce ya juya dama ya ce assalamu alaikum kai kuma kana nan to kaga ya yi ma sallama to shi ma za ka maida masa sallama kaga sai su zabo sallama uku kenan shi mai koyi zai yi ga sallama farko ta fita sallah ga ta biyu da zai kalli liman mayarwa ga liman ga ta uku mayarwa gawa ga wanda ke hagunsa eh to haka sun ka faɗa sai dai malamai sun ce ita ta mayarwa ga liman ɗin nan ba a samu dalili a kanta ba eh babu wani nassi da ya tabbatar da ita ba a ruwaito cewa annabi yana yi duka hadisai da suka zo bayani akan sallama to biyu ne an karwaito galiman da mamu mai bin sa da mai sallah shi kadai kowa sallama biyu an ka dora masa to wannan ta uku da suka ƙara cewa a mayar ga liman to ita ce ba a samu a hadisi ba shi yasa wasu malamai suka ce kenan kaga ba za a yi ba eh kawai ko ba mu kake ka yi sallama ta farko gefen dama ka yi ta biyu gefen hagu sawawan akwai wani a hagunka ko babu tunda su sun ce wai sai in akwai kaga mafhumin sharti in babu kenan ba za ka yi ba kenan in ba wani gefen ka kenan da ka yi sallama gefen dama ka yi ta mayarwa ga liman shi kenan to shi kuma annabi sallama biyu sunnanta eh to wannan shi shi ke da dalili amma babu wata sallama ta uku a sunna babu hadisi a kai wasu turatu lil imami da sanya sitira ga liman in za ka ba mutane sallah to ka saka sitira wani abu da zai suturce ka da gigittawan mutane walfazzi haka mai sallah shi kadai kaga banda mamu kenan shi mai koyi da liman ba sai ya sa sitira ba tunda an ce liman ya sa to sitirar liman ita ce tashi kaga shi ba siyasa ba in khashiya in sun ji tsoro da liman da mai sallah shi kadai an ya murra alif din nan na tasniya ne yana koma zuwa ga liman da mai sallah shi ɗaya in sun ji tsoron ahadun an ya murra ahadun wani ya gitta bai na yadai hima a gaba gare su to shi ma kaga mafhumin sharɗi kenan in ba su ji wannan tsoro ba ba sai sun sa sutura ba kila inda za ku yi sallah za ka ba mutane sallah ba ka tsammanin wani ya gitta to a nan malikiya sun ce babu wata sira da za ka sa haka in za ka yi sallah kai kadai kila ma ɗakin ka ne kai kadai hmm? kai gaɗe ha kwana a ɗakin to kaga ai baka tunanin me to suka ce ba zai kasa sutura ba eh to haka shi ba libat in ya inda zai ba da sallah bai tsammanin gittawa wani eh saboda sun ce wai su illa sitarar shine gittawa to in ba a tsamma in ana tunanin kenan zato mafi rinjaye wani zai gitta to in kuma babu wannan zaton ya ce to shi kenan su kuma malamai suka ce a ba haka ba ne saka sitiraɗin ibada ne sawa'un wani zai gitta ka yi tunani ko ba ka yi tunani ba ibada ce ba wai don zallan wannan gittawar ba saboda haka a wurinsu ko da ba a tunanin gittawar wani to za a sa sutura saboda sunna ta zo da shi to haka dai suka yi saɓani to abin da ya hide kawai mutum ya sa kaga ya fita daga shakku eh ko da baka tunanin wani ya gitta ma ka sa sutura shikenan ka huta saboda khurujun min al-khilaf wa amma fada'ilu salati amma mustahabban sallah fa asharatun guda goma ne raf'ul yadaini daga hannuwa guda biyu inda takbiratul ihrami gun kabbara haraba eh ana son mutum ya daga hannayensa in zai kabbara harama yawwa su zama daura da kunnuwansa ko lekin kunnensa na ƙasa ko kuma daura da kunnuwan eh wasu kuma suka ce daura da kafada ko daura da kafada ko daura da lekin kunne duk wanda ya yi an roito daga annabi wata tsawilu kuma ana buƙatar su hannuwan nan a miƙe su tsaye sannan tafinsu kuma ya kalli alƙibla an gane yau kai musu haka eh su kalli alƙibla kakkabar su a kwance ko ka yi musu haka Allahu akbar eh wannan duk kuskure ne eh tafin hannu ana son ya kalli alƙibla gabas na'am to to ina son ka samu wannan eh a to wannan babu shi rubuce su suka ƙara abinsu ba a cewa in ka zo sai ka wani jijjiga hannu ba ko duk shirin ɗagawa ne Eh, to wannan babu shi a rubuce Eh, babu shi malamai ba su yi bayaninsa ba cewa ya zo daga annabi wata tsawilu ƙira'ati subihi da yin karatu mai tsawo a sallan asuba wa zuhuri da azuhur amma wannan malamai sun ce in ya zan tsawaitawan ba zai cutar da mamu ba gane in kai liman ne kuma tsawaitawa ɗin ko asuba ɗin ba zai cutar da mamun ba to nan tsawaitawa sunna ne amma in ya zan tsawaitawan da za ka yi zai cutar da su to tsawaitawan ba sunna ba ne don asali shi liman to ana son ya ɗauka tsaka-tsakiya bai gajarta sosai ba sannan kuma bai tsawaita sosai ba haka ake so sallar liman ta kasance tare da mamansa amma in kai kaɗai za ka yi sallah to wannan shi ke na ruwanka falitawil ba sha'a sai ka tsawaita yadda ka ga dama to su abin ban takaici in za su yi sallah su kaɗai sisi ba za ka saita ba irin yadda za su zo shaf-shaf su yi su gama su ta zuwa lalurorinsu amma in mutane zai ba sallah kuma sai kaga ya daɗe ya yi karatu mai tsawo ya yi ruku'u mai tsawo ya yi tahiya mai tsawo ya yi sujuda mai tsawo daɗe wanda inda shi ɗaya na zai yin ta ba zai yi ta to wannan wani irin fiƙihu ne ina an ka samu wannan eh kai ka ce tsawaitawan an ɗora ta ne ga liman kaga shi ya nuna waccan tsawaitawar da yake ba don Allah na ya kayanta ba eh to inda Allah yake me yasa shi kadai ba zai yi ba ai sai shi kadai to wannan yana daga cikin kurakurai da ake samu a wajen mutane wa zuhuri haka da tsawaita karatu a sallah azhar wa taqsiru qira'ati al-asr da takaita karatu a sallar la'asar wal magaribi da magariba ta ba a sa a daɗe adayi ba a so duk da wasu na rarrabewa wasu malaman sai su ce ita la'asar a tsakaita magariba a takaita to shi malam da ya zo a ne ce a da magariba ɗin da la'asar ɗin duk takaitawa za a yi duka takaitawa za a yi wasu sun ce saboda ita magariba lokacinta ba wani mai yalwa ba ne ka ce ka tsawaita wa mutane ma wala Allah ma sai isha ita same ku kuna nan kuna magariba eh ita kuma la'asar saboda mafi yawa wasu sun dawo daga daji sun gaji da sauransu suna buƙatar su je gida su yi wanka su huta da sauransu to in ka ce za ka tsawaita musu kaga yawwa sai ka cire musu nutsuwa a cikin sallah din to shi yasa an kafi da sun a takaita to amma dai abin da yake ma'auni shine ka kalli waɗanda za ka ba sallah din an gane yawwa abin da ake so cikin aikinka a tsakiya din ya fi yawa amma in an samu wani aridi akwai sadda wani abu zai tusgo to wannan ana bukata a takaita ila ana sallah hadari ya taso to nan karkace dole yadda ka saba haka za ka yi takaitawa za ka yi ko ana sallah ana yawan zafi an ɗauke wuta shi ma takaitawa za ka yi ko ana sallah aka ji kila ga gobara ta tashi makwabta to a yi sauri a gama za a je a kai agaji ka gane wannan ai sori a gaba a kai agaci tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wata ran in yana ba sahabbai sallah ya ce zai zo da niyyar ya tsawaita wannan sallah din amma sai ya fara sai ya ji yara jarirai suna kuka matan da ke zuwa masallaci ya ce sai ya taƙaita saboda tausaya ma mahaifiyar shi ka duba ba saboda tausaya wa mahaifiyar shi kila yana buƙatar yunwa yake ji to sai annabi ya taƙaita don ya sallame ta to daga nan ne malamai suka samu cewa ashe in wani abu ya zo aridi sabon wani abu to abin da a sunna taƙaita sallah ɗin kowace iri ce asuba ce azahar ce la'asar ce magariba ce isha'i ce juma'a ce idi kowace irin sallah ce to a yi sauri haka ce da ka saba kai haka za ka yi ko ayoyin da ka tsara za ka karanta a kwakwalwarka kai sai ka dire duk wannan rashin fiƙihu ne to shi yasa yana da kyau limamai a dinga yi musu samina ya ake limanci me ya hukunce hukuncin limanci ya za ka jagoranci al'umma Allah ya kyauta na to ai sai a ce ya ja eh to irin wayannan kaga su karatu ne ba su yi ba ka gane abin da ya kamata kullum ku gane ku daina hukunta jahilai da wasu su shi wa jahili abin ga da kake wa bai wasan shi ba kai na ka san abin ka saboda haka in ka zo mai da shi shi a wuri ne ka zo mai da bakon abu amma a tsaya a koyar da al'umma ga abin da sallan nan ga komai haƙƙi ne yanzu ga lima an kawo ka masallaci kana ba da sallah to ka koyar da su ya sallar take don kar a ga wata ran kaya wani abu a zarge ka kuma dole a zarge ka tunda ka zo musu da abin da ba sani ba to me lahin su to amma ka zo kawai ɗaya ka sallame sallah ka tafiya ka ka sallame sallah ka tafiya ka haka akwai ishkali amma a nemi littattafai da suka yi bayani yadda ake sallah komai sai ka yi musu bayani a ilmance shi ga ɗabi'a ɗan adam inda ya ƙwaƙwalwarsa lahiya lau take yadda Allah ya halicce shi bai jayayya da abin da ya sani yawwa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam a fitararsa inda ya san abu to bai jayayya da shi to haka kuma ɗabi'arsa ce duk abin da bai san da shi ba zai yi jayayya da shi to kaga suka zage shi kaga shi ya buɗe ƙofa shi shi abbebe hanyar da aka ce abi ba to su sahabbai ka taba ja an ce sun yi wani abu ga annabi saboda ya koya musu to kai don mi da ba ka koyar da mamanka ka koya musu in ma ka ce ai ba za su tsaya ba to ai wasu za su tsaya waɗannan da za su tsaya in ka yi bayani sadda wani jahili wanda shi bai tsayi karatu ya so ya ci ma mutunci su za su shiga masu ce to ai wannan ai malam yayi bayani eh ka rufe mutu ai kaza da kaza ai kaza ga yadda abin yake kai ba sai ka abin nan ba to amma in baka yi ba fa kaga hadda wani zubi hadda ladanin ka sai a game in gura da zabadi da shi ka gani saboda haka a yi ƙoƙari a ilmantar da mutane wannan shi ne wata wasu isha'i da tsakai ta karatu a sallar isha wa ƙaulu rabbana walakal hamdu da cewa rabbana walakal hamdu lilmuqtadi ga mamu mai biya wal da bai sallah shi kadai wat tasbihu da yin tasbihi fin ruku'i da yin ruku'i wasujudi da sujuda wato yin tasbihi a cikin ruku'u da yin tasbihi a cikin sujuda duk musahabbi ne wata aminul imami da cewa amin ga liman fi sirri faqat a cikin sallar asirtawa kadai suka ce zai ce amin amma a sallar bayyana a wurin suka ce ba zai ce amin ba haka ma mamunsa ba zai ce ba to shi ma wannan ya saba ma hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama da yace idza amana al-imam fa amin akwai nasi qarara annabi ya ce in liman ya ce amin kuma ma muku ce amin eh to mai yiwa su wasu da suka yi wannan magana hadisin bai kai musu ba ko kuma ya kai musu wani dalili ya hana su yi aiki da shi kila sun ci karo da wani wanda suke ganin ya yi wannan ƙarhi eh to amma dai abin da yake sunna da mamu da liman kowa zai ce amin eh ƙwarai kuwa to nan za mu kwana in mun dawo sai mu tashi wal kunutu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته